الله من الشيطان الرجيم سورة آل عمران مدنية وهي مئة آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شر في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi. Don ku manta ba yau muna shidda da watan Ramadan, haka ne ko? Shekara ta 1447, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne 23 da watan biyu shekara ta 2026 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka almakiya suratul muzammil. Suratul muzammil. Mun tsaya akan aya ta takwas. Yau insha Allah za mu tashi kan aya ta tara. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu. Ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ko mun ɗacinta. ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon gushe mata komin daɗinta. Sannan Allah ya sa wannan karatu ya zama sababi daga cikin sababan da za su kai mu aljanna shi. Na'am, mi Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana farala da yanda kiyamun laili take, da yanda aka tsora ta wajibi ce akan al'umma da fari farkon musulunci. Kuma za mu ga a cikin ƙareci yanda aka sahaffafa ma aka sauƙaƙa ma al'umma annabi Muhammad ta koma mustahabi bayan da tana wajibi, sannan kuma shi Rasulullah ta tsaya wajibinta a kan shi, shi kaɗai Allah ya ɗora ya barta ƙiyamun leli tashi da dare wajibi ce a kan shi, kuma ba sai a cikin Ramadan ba, bai yiwuwa ka zamna kai kanka akan tana mustahabin ma. ya kasance shekara guda baka taba tashi da dare baka bauta tama ubangijinka baka taba tashi baka yi munajati ga Allah subhanahu wataala ka nemi Allah ya tsare ka da duk wani bala'i kuma ya ya- ka nemi Allah ya janyo ma ya sa ya baka alheri shine ake ce ma dafa'i da jalabi dafa'i shine kai addu'o'i Allah ya tsare ka da duk wani mai hasada da duk wani mai zalunci Allah ya tsare ka da makircin makirai kuma ka nemi Allah ya kawo maka alheri wannan shi yake fassara qaulullah subhanahu wataala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu a duniya abubuwa kyawawa sannan ka bamu a lahira abubuwa kyawawa kaga duka biyu kan mutum ya nemi duniya ita kadai a'a sai ma ya je ya bi babu bai samu ba duniya bai samu ba lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka yawaita ambatan sunan ubangijinka ka yawaita kiran Allah da sunayen shi tsarkakakku wa tabattal ilayhi tabtila kuma ka tsarkake ibada zuwa gare shi ka yi ibada ka baraɗe dan Allah na ce ko da yaushe kowannenmu ya kamata ya kasance iya da wani asiri wanda daga shi sai mahalicin shi wannan asirinsu ne yake ma bauta ce yake ma wanda ya halicce shi Allah wanda babu wanda ya san abin da ake yi kuma ibada da zaka dauka alƙan nan ka dawoma akan ta Allah ya hisanta da zaka gaggabo ka kasa kamar yanzu muna cikin Ramadan Ramadan watan Qur'ani ne sai ka ce kai kullun sai ka yi izini goma in ka yi na farko ka yi na biyu sai ka ga na uku ka kasa amma kuma in ka dora ma kanka kullun zaka yi izini guda ba ko kullun zaka yi rabin izini sai ka ka rike wuta har bayan Ramadan ma sai ka ga ya zama wuridinka ne kullun sai ka karanta rabin izini Allah iya san irin wannan ibada shi ubangijin da aka ce abota ma shine rabbul mashriqi wal maghrib shine ubangijin mahudar rana ubangijin mahwadar rana la ilaha illa hu babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi Allah fattakhiduhu wakila ay fa'buduhu ku bautata mishi wa tawakkalu alai kuma ku yi dogaran ku ya zama shine wakili ku dogara kwata-kwata zuwa gare shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wannan ai gare ka kai kadai Allah muke ma bauta ba a ce wai na'budu iyyaka a a ta akai iyyaka sai da aka tace akai hasar kai kadai inda aka ce kai muke ma bauta kai muke neman taimako kenan ta yi akwai wani wanda ake ma bauta a a sai aka ce kai kadai iyyaka na'budu kai kadai muke ma bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kai kadai muke neman taimako saboda haka anan kuma guru wannan aya ya kamata a lura wannan yakin tana da shadda ka duba qur'ani da kyau iyyaka aka ce ba a ce ba iyaka kana cewa iyaka ka canza fasara saboda iyaka wanda babu shadda a bisa a bisa ya hasken rana ne dan shams shine iyaka wanda babu shadda to sai ka zo ka Allah ya ce iyyaka na'budu gare ka kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in gare ka kai kadai muke neman taimako sai ka zo ka ce iyyaka ba shadda kai da kanka kamu a fasara ka sai ka tafi ta iyyaka na'budu kamar ka ce hasken rana muke bauta ma wa iyyaka nasta'in hasken rana muke nema ya taimake mu ni zai taimake ka hasken rana ai shi ne tuki banza wannan sai ka sa shadda wannan tana da muhimmanci a cikin karatun Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an fahimta da kyau ko shadda wannan sai ta zo to wannan shine Allah wanda sunan shi Allah kuma yana da sunaye gomiya tara da tara ayyam ma tad'u duk wanda muka kira falahul asmaul husna yana da sunaye tsarkakakku Allahu Allah wanda da za ka yi dinga yanke harafi ɗaya sauran da za ka bari kowanne yana fassara shi Allah. In ka rubuta Allahu da alif da lallam hakuri shi ne alif da lam da lam da ha, ka ɗauke alif ɗin na haɗi, sai koma ne, lillahi, ka ƙara ɗauke alif ɗin lam ɗin sai koma mi lahu ka ƙara ɗauke wannan lamin sai koma ha tana nihin huwa shine kul huwallahu ahad suna kenan wanda duk yanda ka cire wani harafi nafsu fassara tana nan shine Allah na'am ci gaba wasbir ala ma yaquluna واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا Allah subhanahu wata'ala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu mutane sun mai izgili sun cutar da duk wanda ya musulunta sai Allah yake ba annabi shi hakuri wasbir ala ma yaqulun kayi hakuri akan abin da suke faɗi wahajirhum ka ƙaurace musu hajaran jamila ƙauracewa wadda take kyaukyawa kuma ha wazarni wal وذرني mukaddimina والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
Allah ya ce bar ni da ni da wannan wanda suke ƙaryatawa na musu ni'ima suna ƙaryata ka ka gaya musu babu macancancin amma ibada da gaskiya sun ƙaryata wa mashilhum dan dakata musu kalila dan lokaci dan kankanna a garin makka an samu manya-manyan kasurguman majusai kahurai guda biyar wanda suka suka yi cuta ma addinin Allah a lokacin rasulullahi kamun ya kaura manya-manya wanda suka yi cuta ma musulunci suka yi cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam su biyar na farkonsu alwalid ibn mujira da asi dan wa'ilu da aswad ibn mutallab da aswad ibn abd yagus da alharis ibn qais kun ga wa'annan sun cuta ma musulunci wa'annan sun yi cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da Allah subhanahu wataala ya ce bari da su kusan a shekara guda Allah ya gama su kusa da kusa Allah ya halakar da su gaba daya na farkon su talama ko na farkon su alwalid ibn mugira kun sanya aka yi alwalid ibn mugira duka jibril ake aikowa ya dan nuna kanshi ya dan nuna shi sai wani abu na musiba ya same su alwalid ibn mugira asha ashara jibril alayhi fi ahmasi asfala qadami jibril yazo ya nuna eh, diddigen shi kasa daga wajen wajen wajen wajen idanun sau wajen kagara ya tafiye shi to wannan abin da ya yi kan wannan abin wani irin ciwo ya hudo ya hudo buza-buza da manyan kaya yana jan kasa da kaya da girman kai kusan Allah baya so tuhuwa ka ta wuce idan sau ya zubda ta shasharaf yana tahiya yana ja wata ruwaya aka ce a wani ma- ma- ma- makeri ne yana yin kibiya iya tsoma ta addahi yana ajiyewa za a tafi yaki wannan riga tashi sai ta sharo ta sharo kibiye sai take kibi shi girman kai ba ya duka ba ya cire kibiya wannan yana tahiya tana bugun kasan wajen kagare shi kibiya kuma da tahi tana tahiya yana bugawa tana kamun ya je gida kawai ta yi su dum tahi ya shiga daga wannan bala'in a wannan ya mutu kuma dai izgili da zai mutu sai ya ku sha tarnak a gurin wannan makerin ka san tarnak wai ku dauki fansata a gurin shi shi ya kashe ni kawai game game dai miyagun mutane ne sannan kuma na biyun su al'asibin wa'il shine ake ce ma asi dan wa'il asi dan wa'il jibril da yazo sai ya nuna kanshi da za a kashe shi sai ya tafiye shi sai kan ya yi sundum ya yi miyaku mugunya take zubowa daga kan nashi daga kan Allah ya kashe shi a haka dukkaninsu kusa da kusa na gaba al-aswad ibn mutallab shi ku ashara jibril ila wajhihi fa ama jibril da yazo sai ya nuna huskar shi sai ya makabci da ya makabce to shi wai kamar shi zai makabce kamar shi zai zama makaho ya dinga buga kanshi a ƙasa shi ma dai daga nan Allah ya gama da shi sai aswad ibn abd yabus shi kuma aswad dan abd yabus ashara jibril ila batnihi da jibril ya zo ya nuna cikin shi ya tahiye shi eh sai cikin yayi rundun cikin yake kumbura yake kumbura tawarrama hatta ma akan wannan kumburin ciki shi kuma Allah ya kashe shi cikin ya zama rindil kamar randa Allah ya kashe shi akan wannan na biyar din shine al-harith bin qais asara jibril ila ra'si shi ma kanshi aka nuna da aka nuna kanshi miyaku suka huto da mugunya tana zubowa har tun daga sama har zawa raqabati daga kan zawa wuyan shi mugunya kawai take zuba shi ma haka Allah ya gama da shi kaga wannan su biyar din su ne manya-manyan amadi a makka wanda suka yi cuta ma musulunci gaba ɗaya Allah ya halakar da su kwana mu zo abu jahal da aka zo yakin badar wanda shi shi wanda ya kashe shi ma wada ne wada ne ya kashe shi iya kwance ya waɗi yake cewa zo ɗauko ka da kashe ni zo daga nan wajen an cire mai hannu ya ce na san ka fasarai in je da wannan guntun hannun ka makale ni sai mu yi a yi kasko ya ɗauko mashi daga nesa ya dinga soka mai yi da sai shi ai musulmi shi yakin wayo ne in an hudo da fari sai an yi mubaraza ko ku hudo mu mu hudo wanda sai ga za a fare su sai su fada haka ake yi haka ake yakin a musulunci wannan su hudo wannan su hudo wannan su hudo wannan su hudo haka aka yi Allah ya ce wa zarri wal mukazzibina ka bar ni da waɗanda suke ƙaryata wannan uli ni'ima na'ama wanda na ba su ni'imata wa mahilhum qalila dan dakata musu dan lokaci inna ladaina إن لدينا أنكالا وجحيما
wa ta'aman وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
Allah yake gaya ma annabin shi ka sani inna ladaina ankalan mu muna da sarakuna ankur ankur me ake ce mishi magarkabi magarkabi muna da su suna nan za su zo mu ɗarme su wace aya ta fassara wannan thumma fi silsilatin ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
yace kuma ka ka a kawo sarka wadda tsawon ta kamu 70 a nade shi da ita a ɗarme shi da ita in za a je wa kafiri cikin wuta kenan kuma muna da jahi- jahima wutar jahim duka muna da Allah ya ce dakata musu kyale su wa mahilhum qalila dan dakata musu za su kamo inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan gurin eh, madakaci yana tsimin su za su zo kwanan su yana karewa Allah zai sa a ɗauko rayukansu a hallaka su su shiga cikin azaba sai mai kuma wata aman za ku sadin وطعاما ذا غصة وعذابا أليما kuma muna da ta'aman abinci za gusatin makara wuya mun gishiri, mai makalewa a wuya shi bai hwada ba, shi bai fito ba. Abincin karangiya da menene da menene da silke eh, da mugunya kurajen ‘yan wuta da za a dinga zuba musu suna sha. A ta'aman zagusatin la yi tuminu wa la yi guni mai jo, baya sa a yi kiba kuma baya maganin yunwa. wa azaban alima kuma muna da azaba mai raɗaɗi duk ƙyale su yi ta yi duka wannan abun muna da su za su zo gare mu sai mu gaba yau matar jufin ardo والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
Allah ya ce za mu kama su wace rana yau matar jufin ardo ranar da ƙasa za ta girgiza ta wargaje da ita da duwatsu wata aya ya ce wata kunul jibalu kal'ihin وتكون ilmokon الجبال كالعهن manya-manyan duwatsu manya-manyan duwatsu wanda za su za su zama to kamar abdiga abun kadewa ranar kiyama kenan wa kanatil jibalu kasiban mahila duwatsu za su zama to kamar rere tili na rere kamar tili na gari haka za su zama to ranar kiyama ba su da wani ƙarfi duk an ɗauke ƙarfin an zare shi ranar kiyama kenan na'am inna إنا arsalna أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
ya bi shi فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
ashe bai bi shi ba inna arsalna ilaikum rasula Allah yace mu ne muka aiko muku ma'aiki dan ya shaida ya isar da sako ya gaya muku abinda Allah yake so ya gaya muku abinda Allah baya so shahidan alaikum me shaida ne akan ku ya yi da sako magana ta kare annabi ya isar da sako sai Allah ya ce kama arsalna ila fir'aunar rasula kamar yanda muka aiko ma fir'aunar ma'aiki wani ma'aiki ne Allah ya aiko ma fir'auna annabi Musa da dan uwan shi Haruna annabi Musa ya zo ya yi kiran mutane zuwa ga Allah annabi Musa ya yi kiran fir'auna zuwa ga kadaita Allah ina fir'auna ya kiya fir'auna yace inni rabbukumul a'la ana rabbukumul a'la yace ai ni ne ubangijinku babban dai wai ka sanya akai shi da hamana shi tamana da fir'auna kisoshi da yawa sun kawo labarin su shi fir'auna wani tantagariyayye ne wani kakakmine ne ake cewa tantiri ne ya zo garin misra a tasha suka gamu da hamana shi ma tantiri ne sai aka gamu biyu aka yi aka yi abutaka eh ka san in kai bako anil mar'i la ta binan yace wannan la tas'al fa absir qarinahu in kai bako kaka tambaya wai kai mi kake kyale shi ya kwana ya wuni a gidan naka eh in minize ne aikin shi daga yahu ta zaka ga ya zo ma da wani minize har sun saba mu je ka ga gidanmu in makeri ne zaka ga ya zo ma da wani makeri wanda ka sani kenan bakon naka makeri ne To in ya wuta kuma suka zo da wani ɗan sholi ba, mu je ka ga mu kenan shi ma ɗan sholi ne. Ka san tantirai kamar akwai wata communication tsakaninsu, nan da nan in ya wuta daga gidan ina za ya wurin abokansa na ashi zai nema. Da suka gamu da fir'auna da hamana aka saba, ba su da abinci, ba su da komi suka je gurin wani mai sai da abinci. Ya ba su abinci kamar fawake, ya itace su sai da sun roƙe shi ya ci da su. har su samu aiki ya ce sunan busu ci da mutane akan banza za su ba su sana'a ya ɗauki kayan ya tafi gurin saidawa ashe su kasuwa a lokacin yadda suke kissa da aka rubuto ta kasuwar bashi ci zaka kawo ka bada kuma sai ko sati a biya ka fir'auna ya komo ya ce ma hamana shi bai iya wannan kasuwar ya shiga gari yana bige-bigen shi yana bige-bigen shi shi so yake kawai sai yayi kuɗi sai ya yi mulki sai ya yi tunani ya yi tunani ya yi tunani yadda kisa ta zo yadda kisa ta zo a lura da kyau eh Allahu alam bi sai hajjaha sai ya je gidan waziri ya lallabe shi mutum ne suka ce mai dadin baki yace shi bai da komi bai san kowa ba a garin nan so yake a bashi gadin makabarta aka ya bashi dadin baki yace zai dinga zuba kuɗi da aka ba shi gadin makabarta sai ya dora ya dora kuɗi duk wanda aka kawo binnewa sai ya biya jini guda duk gawar da ta zo sai ta bada kuɗi za a binne ta kamun ɗan lokaci ya raba kuɗi ya kai ma gidan sarki bai tilmali sarki ya ji daɗi iyaka kuɗi yana farsaman ya aka ce wannan ai mutumin kirki ne saboda iya zuba kuɗi sai kuma iya hira da sarki ko da yaushe sai ya ce to me zai hana a gama mishi makabartun duka na musura ya zama to shi yake ikonsu sai aka gama mai ana cikin wannan yana zuba kuɗi sai waziri ya mutu so ga bai zuba kuɗi ko da yaushe sai sarki ya ɗora shi waziri kun ga farkon shigar shi hanyar mulki kawai tantiri ne wanda yake shi ne har sarki ya mutu da sauransu ya ɗau mulki da sauransu kisa da yawa ce amma ba ƙur'ani bai kawo ta ba hadisi sahihi ba ka ƙarda kai ka san abin da ka karda ka bar ta ka bar labari an fahimta da kyau ko ala kulli hal mu komo nan Allah subhanahu wataala yace mun aiko muku ma'aiki kamar yadda muka aiko ma fir'auna ma'aiki fa asa fir'auna rasul fir'auna ya saba ma ma'aikin annabi Musa fa ahadnahu ahadan wabila sai muka kama shi kamu wanda yake shi ne Allah ya mishi tattalin azaba uku azaba uku aka ma fir'auna tattali azaba ta farko yanda qur'ani ya kawo mana lokacin da ya durmiya cikin ruwa da aka durmiyar da shi yaga dai lalle azaba ce sai ya imani da Allah eh fir'auna ya imani da Allah man cewa kai lokacin da yaga zai mutu ta ya amantu na yi imani garako قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من Musulmi.
المسلمين haka fir'auna ya ce ya turotar sai da durmiya ta zo mai ya san hallaka shi za a yi sai ta yi na yi imani babu allah da ya cancanta amma ibada ta gaskiya sai allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma ina cikin musulmi aka ce al'ana
Sai yanzu, bayan ka sabo, ka saɓi allah ka yi ɓanna wa fa'alta fa'ala ta kallafi fa'al ka yi aikin banzan yadda ka ga dama to akwai da yawa ruwaya tana cewa wasu suna cewa lokacin da ya daga zai zai yi wannan jibril ya tafke mai bakin shi da laka wannan magana akwai ta a rubuce amma cewa wai ya sa mai laka sai ya ce zai ce la ilaha illallah wai sai ya ce laka yo ai laka hausa ce yo fir'auna ba haushe ne ka gani wannan magana a hankalce ma bata hau ba a hankalce ma bata hau ba azaba ta farko kenan azaba ta biyu lokacin da aka birme da shi yanzu iya cikin kabari ana mishi azaba a yanzu yana ɗanɗana kuɗe shi ana azabtar da shi shi fir'auna sai azaba ta uku da Allah subhanahu wa zai zai ce adkhulu alil alil al fir'auna
ويوم ashadda al'azab تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ranar da kiyama za ta tashi za a ce ku sanya ali fir'auna gaba daya duk wanda suka yi ɓaddan wannan ku sanya su matsananciyar azaba kaga azaba uku kenan Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa ya yi gwagwarmaya da fir'auna an kawo ayoyi kala kala kala kala fir'auna ya karyata da ƙarshe ma yace shine ubangiji da sauransu wai kun sani wani lokaci wata tsohuwa lokacin da fir'auna ya ce shi ne rabbukumul a'la wannan kuma sahihi wata tsohuwa akuyar ta- ta, ta mutu ta zo gurin fir'auna ya tada mata ita yau ba ya ce ba shi ne ubangiji ta zo bayyana bai fito ba sai ta isko shaidanin guda hamana ya ce bai hoto ba ta daɗe gobe ta zo ba ta jibi ta zo ita akuya ita ɗaya gare ta kaza kaza duk tana ta faɗi sai hamana ya ce ke shi yana can ya shagala da halittar raƙumi shi yasa yanzu ɗauki wannan akuya ya kawo ta babba akuya ya bata tsohuwa ta tayi tana ta jin daɗi ra'auna da ya hoto sai hamana ya gaya mai abin da aka yi ya ce wallahi hamana fa ka sani halittar raƙumin nan tana bani wuya tana wahalar da ni Hamana ya ce, Ali Hamana ya fir'auna? Ali Hamana ya fir'auna? Yanzu Hamana kake gaya ma wannan ya kai fir'aun? Shi yasa ɗaliban ilimi suka ɗau wannan kalmai. Daga wani ya zo yana so ya maka wayo kuma ka san abin ƙyar kuma ka san yana ya kace mishi Ali Hamana ya fir'auna? Hamana zaka gaya ma wannan ya fir'auna kai ji zaka kace ma wai halittar rakumi tana baka wuya. Eh ta kurranci ne wannan. ya Fir'auna yayi banna a ƙasa. Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
as-sama'u السماء منفجر به na'am كان وعده مفعولا
Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaya za ku ji tsoron Allah in har kun kafirce ma ranar da take sa yara ƙanana su tashi da gurgura ya za ku kafirce in ya za ku ji tsoron Allah in har wannan ranar ma kun kafirce mata wace rana ce za ta sa yara ƙanana su tashi da gurgura ita ce ranar kiyama yara wanda gashin ma faƙi lut zai firgici ya tashi da hurhura. To kai da ka mutu da hurhura ba, da me zaka tashi? Ai ka san abin akwai ba da tsoro. Gashin naka abdiga zai koma ko me zai koma? Shi wannan yaro ne ya firgice. Kun san abubuwa guda biyar da suke sa mutum hurhura. Daga cikinsu akwai firgici, tashi hankali, bala'i kawai. Sai ka ga mutum ya yi hurhura lokacin ta bai yi ba. Musiba ta duniya, stress, za ta sa mutum ya yi gurgura lokacin ta bai yi ba shi ne na farko abu na biyu da yake sa mutum hurhura in ya tsuha ya kai sittinat lokuta ya dahi shekara sattin da sauransu abin da ya sama sai hurhura ta zo mishi abu na uku da yake sa mutum hurhura ɗan tsaki wanda uwayen shi sai da suka manyanta aka aihe shi a al'ada shi ma wannan yaron da wuri yake fara kurkura da wuri kurkura take zo mishi na hudu ko na uku ne na hudu ko wasu malamai sun ce yawan shan maganin icci yawan shan maganin icci yawa yana sa ka hurhura amma fihi nazar alamatul istifham na karshe shine sa turare a kai da gemu da sauransu turare acid ne iya kashe gashi kuma shi eh, yana kashe gashi yayi wari da dauka kuma shi turare ana son shi Umar radiyallahu anhu yake cewa da mutum zai sa ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi abin da ya mallaka a cikin turare kawai da ba a ce ba yayi wawanci annabi yana son turare saboda haka mu ma dole mu so turare ba ka zo cikin jama'a ba kana warin dauda baya da kyawu haka nan turare sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ku zo masallatai ku sa turare ku zo cikin masallaci mala'iku suna ji suna jin daɗi amma shi yasa ku annabi ya hana wanda ya ci albasa ko ya tum ta hornuwa ya zo masallaci ya ce ya bari har ya huce wanda ya ci ɗiyan itacen wannan saboda ita tum ta hornuwa bata huta daga jikinka da wuri bata huta zaka ga kana warinta magana ma an kai kana warinta kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna yawan cin tafarnuwa to sai mu komo bincike akan hadisin me yasa suke cin tafarnuwa kaga bincike ne wanda yake shine ashe tafarnuwa ka kwalce ta ka dan ciccira ta ka zuba ka kora da ruwa kullun ka sha daya ka ji yanda karfin jikin ka zai koma kaga yanda duk wata parasite ta jikin ka yanda zata kalkashe maka magani ce wadda take ita ce a jikin mutum shi yasa suke yawan cin ta wannan kenan fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba yaya za ku ji tsoron Allah in har kuna kafirce ma ranal da take tado yara da furfura to kuma ya za ku ku ji tsoron Allah in wannan abu ma ku yarda da shi as-sama'u munfatirun bi a wannan ranar sama an tsatsage ta ta tsatsage mala'iku suna sauka kana wa'aduhu mafaula lalle alƙawalin Allah tabbata ne zai aiko zai zai tabbata inna hadhihi tadhkira إن هذه تذكرة na'am فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك na'am والله يقدر الليل والنهار na'am علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن na'am علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله na'am وآخرون يقاتلون في سبيل الله faqra'u فقرأوا ما تيسر منه na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
na'am وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أستغفر الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم
kamar yadda ta fara wannan surai da bayani na ƙiyamun laili da tashi da dare a yi ta salloli ba sai a cikin ramadan ba da tashi da dare da yawan istighfari kuma haka za ta rihe da dogon ayan wannan ta ƙarshe da wannan bayani inna hadihi ta zikira wannan ambato ne da'awa ce kira ne zuwa ga Allah faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya kama hanya ta kirki zuwa ga Allah wanda ya ga dama ya kama muguwa hanya kuma shi ya sani man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara annabi ya idi sako Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana irin ibada da yake so a rubuce, example theoric shi ne Al'ur'ani.
cewa za a samu wasu basu da lahiya a cikin duk da wannan dai ka dan karanta ko baka da lahiya zaka ji karshen aya ko wa akharuna minkum arda wa akharuna تكون منكم يرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله wasu kuma jama'ai suna sama ya duribuna fil ardi za su buga cikin kasa su tafi fatauci za su tafi neman abinci da sahin kasuwa saya in ya kwana yana sallah kaka ya ci kasuwa ina ɗan kano kano ko ko ya ci mai aduwa ko ya ci wata kasuwa ce nan kusa wancan wancan zo ne ai ba dogon guri ba ne wani masu tahiya kano ina ne ina ne a sayi kaya a sayi ina ne a sayi da Allah ya sani akwai yan kasuwa a cikin ku wanda da zahir bulaguro za su yi amma duk da wannan wa a dinga karanta qur'anin a dinga sallolin amma dai akan mustaqabi yabtaguna min fadlillah suna neman farala Allah suna neman kasuwarsu da sassafe ne za su tafi Allah yana san annabi sallallahu alaihi ya yi addu'a da ɗan kasuwar da zai tafi shagon shi da sassafe lau da sassafe lau ka je ka bude kanti ka je kasuwa ka je ka bude shagon ka annabi ya ce buri ka ummati fi bukuriha Allah yi ma al'umma ta albarka a cikin samakonta amma yanzu za ka mutane cewa an kawo kana kamar amma da mutuwa da tsare sai a ci kulla masu na zafin nema gani shi kuma sunna ne fitowarka da guri neman abincinka addu'a ma gare ka ta rasulullah akwai kasuwannin wanda wani kamun kare tarawa hal an yi da kasuwa a tsawon kamun kare tara hal an yi da an yi da kasuwa ana so mutum ya dinga fitowa da guri gurin neman abincin shi Allah ya ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah kuma Allah ya sani akwai sojina wanda suna kan iyaka misali sun tsare ƙasarku sun tsare gurin musulmi don su kwana lafiya su tashi lafiya akwai sojina wanda suke tsaron kayan al'umma ba a ce ba kuma su kwana suna sallah amma duk da wannan sai Allah ya ce fasara ma ta yassara min ku karanta abin da ya saukaka daga cikin shi ku yi sallah abin da ya saukaka daga cikin shi ba a ce ba kan ku yi kwata-kwata da kai soji da kai dan kasuwa da kai da zaka kantinka da sassahe da kai da baka da lahiya kowa ya karanta qur'ani amma gwargwadon yadda zai iya haka ake bi ka gani ya fita daga can mai tsananin ya zo mu da sauki kuma yanzu kai Allah yana san mu wa aqimu salata wa atu zaka ku tsai da sallah in an ce aqimu salata ku tsai da sallah yanda ta zo ba ku yi sallah ba a'a ku tsai da sallah da ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da karatu mai kyau jaran jiya mun yi bayani kaɗan a cikin karatun duka yanda ya kamata mai sallah ya kasance ruku'i kuma kai yayi zalunci a cikin sallar shi kai yayi sata a cikin sallar shi wanda yake dan waiwaye kaɗan yana sata shi dan yana kaza shi ko kuma wata sallah yanzu zai ga an ce a game kawawa wata akai a ɗan raba ta a game dan kada a bai furja ta shedan amma wani in ya danne maka ya ta wannan za ka dinga jin raɗaɗi hal a cikin kanka to kai ta kawar ka kai ko ta itidal don tuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kashwishi zai sa maka ka rikice kana janyewa yana mai kowa ina so a dan raba a nan gurin wata shekara muka yi wani tsoho shi tsoho ne ya yi retret eh da aka yi tsoho yaron da yake kusan shi irin wannan samari wanda an gane suna da farko farko wannan wanda in an yi rubuyi in an jinjina wuri ba ka sa akwai tsoron kwari a jinjina ya mai ka kawai ya matsayi tsoro tsoro ya janye ya kara mai kama tsoro ya janye a na uku da ya mai ka tsoro kallon ce ce furka furka ana sallawa sai kuma ya ce yara kana da kuna da mutane a kan haka ya abu ne muke sallah haka ne ne sa mutane da yawa da yawa tulkan ya zai yara kanana ce kuna rainin mutane rabawa ake kakkan mace mutum a yadda iya tunanin ya tsashi ta ya zai nutsu a cikin sallah zai iya nutsuwa a cikin sallah kamace kamace kamace ba haka ba aka ce a iya jama'a an fahimta ko aqimu salata a tsaye da sallah wa atu zakata a bada zakka zakkar dukiya wa aqridullaha wa qardullaha qardan hasana shine ku ba Allah ramce ramce mai kyau ita ce saraka ku hudda dukiyar ku ku yi saraka musamman a cikin wannan lokaci da muke ciki na Ramadan lokacin da ake lullumka maka saraka ko mun kankanta takai za a lullumka maka ita ko mun kankanta ta kai kai dai kai saraka ka duba ka lura da mutane lattija wanda ba su da abin da za su ci ka taimaka musu akwai gidajen da haka nan ba ki azumin nawa kunun da za su sha ba su da ko mun kankanta kan kana da kuɗi ka lura da wannan lattijawan iko kari ka taimaka musu ko dala biyar ko dala goma ko nawa bakin abin da Allah ya baka ka taimaka ramce ne ka ba Allah Allah zai lullunka maka wannan ladan wannan wa aqradullaha qardan hasana Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka kaddama ga kanku kuka bada shi na daga wani alheri za ku same shi linkin ba linkin gurin Allah an fi yin fakalai ga cida Allah zai cida ka mala kasa malun min sadaka dukiya ba ta taba raguwa ba ta lalace dan ana bada ta sadaka ba da ka dogara Allah zai lullunka maka an gane da kyau ko tajiduhu inda Allah huwa khairan shine wanda yake alheri wa a'zamu ajra kuma da babban lada wastaghfirullah ku yawaita istighfari ga Allah astaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk jiya mun yi bayanin cewa idan asuba ta zo babu ibada da ta yi tsada kamar kamar istighfari wa bil asfari hum yastaghfirun asuba ta kusa saura minti talatin saura minti ashirin ibadar da aka yi so a wannan lokacin kawai ka zauna ka yi kwami ka yi ta istighfari ga Allah subhanahu wataala inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai iyamul layli ya jama'a bayan da tana tana tana wajibi akan kowa sai aka maida ta mustahabi akan akan sauran mutane me yin ta bai zama towa ɗaya da wanda bai yayin ta akwai hadisi na ibn umar ibn umar yana kwana a cikin masallaci eh dan ka wasu ce ba a barci a wuce masallaci ana barci a cikin masallaci a kuwa in bukata ta kama amma ba a zo a kwanta ba a yi rubda a yi rubda ciki wannan rubda ciki kwanci kwancin rubda ciki ko a gida ba sai a masallaci ba kwancin yan wuta ne Allah baya son annabi ya ga wani yaron da ciki ya tura shi da kawa ya ce mai Allah yana fushi da irin wannan kwanci فكبكبوا فيها هم والغاوون za a tara su su kadai da su da wawaye daga cikin su da rundunar iblisa haka ake rubda su a rubda ciki a cikin wuta Allah ke yi Ali bin Umar ya samu hadisi daga Shan Umar kala yace كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم yace a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum in yayi mafarki sai ya zo ya gaya ma annabi sai ba shi fassara mafarkin to shi ibn umar yana yawo sai ya ce fatamannaitu an ara ru'ya sai nake furi ta mani ma in ga in yi mafarki in zo annabi ya fassara mani fa a kursu ha ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama in ga ma annabi ya bani fassara wannan wa kuntu gulaban shaban yace ni lokacin yaro ne saurayi wa kuntu anamu fil masjid ala ahli rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na barci a masallaci nake kwana saurayi a masallaci nake kwana in ibn umar yace fara'aitu fil nawm sai na gani a cikin barci ka anna malakai ni a hadani kamar wasu mala'iku biyu su zo sun kama ni sun tafi da ni fa zahaba bi ilan nari suka tafi da ni wuta ana tafiya ana tafiya za a kai ni wuta fa idza hiya mutawwafa ka tayyil bashir ga ta ta huru ta huru kamar wata furfurin jawo da take ita ce to lokacin da wannan sai nake ta a'udhu billah nake cewa yake sai nake cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu bil iya iya wannan yace sai ga wani mala'ika ya zo ya kinta yace ki hakuri ba zan tuma ba komai ya ce musamman ko kuma wannan yace sai na farka ibn umar kuma ai akwai hafsa ya shi jiku ita ce mata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya gaya mata ya ce mata ta gaya ma annabi hankalin shi ya tashi annabi sai ya ce mun shi ya yi fassara mishi mawarkin shi mutumin kirki ne ba a kai shi bauta sai ya caye kuma laukana ya salli min allai da ma a ce iya sallar dare kaga ba sharadi ba ne ba ba zan gurin ba sharadi ba ne fa qala ni'mar rajul abdullah ba dalle da mutumin wannan abdullahi ne shikenan magana wata magana kuma sai ce law kana yusalli min al-layl da ma a ce yana sallah da dare kan mutum ya dauki wannan hadisin cewa sharadi ne duk wanda bai sallah da dare ba mutumin kirki bane a'a ya ce mutumin kirki ne ya tabbatar da wannan sai ya ce ya ƙara dama a ce yana sallah da dare aya ya ce makana abdullahi ba da zalika la ya namu min al-layli illa qalila tun daga wannan rana ya ce bai yi barci da dare da ya kama kiyamun layli sai dan kadan sai kwanta ya tashi ya jama'a kiyamun layli ba abun wata bace a nan gurin da ƙarshe matsalar da nake so mu gano yawa suna tuhumar masu barci a cikin masallaci shi kuma kwana a cikin masallaci ba komi bane udurruka yake sawa an rawaito sahabbai da yawa suna yara sun kwana a masallaci ko kuma wani saboda gwamnati bai da inda zai je ya kwanta a masallaci yake kwana wani kuma saboda ya samu sallah asuba a masallaci yake kwana wani kuma dan ya ga sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin a masallaci yake kwana yace wa thabata fi sahihain ya tabbata a cikin buhari da muslim أن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه نام في المسجد ينفنا مسلاتي وأن صفوان بن أمية نام في صفوان بن أمية شما يفنا مسلاتي وأن مرأة صاحبة الوشاة كانت تنام فيه wannan matai wanda ake ce ma imra'atul sauda mai wusha ita ba tana kwana a masallaci an san kinsa ta ba wata mata ce wata baiwa ce imra'atul sauda makaki ake ce mata imra'atul sauda a makka take sai suka yi hatta tsufa tana gidan wasu yan makka tana musu hidima baiwa ce da suka ga ta tsufa sai suka iyauta ta da aka iyauta ta aka tace to yanzu ni ina zai karfi na ya tsare bani da kowa a ko ina na'am bani da kowa a ko ina babu inda zai bari in zauna a gidan ku ku dinga bani abinci kuma ni ina muku hidima sai suka yarda aka yi tufaki a kan wannan da zamna a gidansu to al'adarsa a lokacin idan aka ma budurwa saraki ana ba ta wani santir ja kamar ta dinga rataya shi a wuyanta haka kamar irin wannan na parliament da suke ɗorawa na deputoti a tambule ko wani haka sha to ja ne daga an ga wannan to ana nemin wannan yarinya an mata saraki haka ce gargajiyarsu kuma wannan musha ake ce mishi da larabci wannan mushakin kuma tsada gare shi tsada gare shi ita wannan ita hadisin ita ta gaya ma Aisha radiyallahu anha da ta zo Madina tana so ta shiga gurin Aisha kullum dan ta ga fuskar Annabi amma in za ta magana gidan Annabi sai ta yi wani baiti take cewa wa yawma wushahin min ta'ajibi rabbina ala min biladil kufri najjani sai ta tafiye ta kullum tana wata wannan wata ranar ta yadda sai aisha ta rike ta tace ma yawan musha wai wata rana ce yawan musha musha rakkan firkin wannan min ta ajibin rabbita kudura ce abun al'ajabi ne daga gurin ubangijin mu tace sai ta ce kuma ala ku saurara min billadil kufr najjani daga garin kafurci ya tsere da ni in wani wannan magana a can ce wannan magana muke ci sai ta zana mata tarihinta imratul sauda ta tsara ma Aisha wannan mutane ta ce ana nan da ɗiyan gidansu da aka mata saraki aka ba ta wannan abun wani lokaci ta shiga makewaya ta rataye wannan abun mushaƙin tsambirkin daga can sai shirwa ya tsinkayo ka san shirwa da shan abu warce shi yake nama ne ta ya zo sai ɗauke ta ya shi ya ɗauke ta ya shi kun san shirwa akwai tsarin garin daji yawa suna wace ko mu je doron abu a kan shi sai ga shirwa ya wata ko namu amma yanzu duk babu su a cikin gari babu su a gulma babu ita ko ana samu kaɗan kaɗan zuwa suka ce almuhim kun gane abu ko yariyar nan da ta fito babu wuta in aka yi laifi a gida wa ake warkon tuhuma mai karamin karfi baiwa aka ce kawai ita ta sace wannan wuta saboda tsada kudi gare ta ce ba ita ta sace ba suka ce ita ta sha ta sace take ce ma aisha fatta shukubuli wa dubuli sai da suka mini zir duk suka duba lalle abin da bayyana jikina an fahimta ko a lokacin ta kuka sai ta tsaga kanta ta kalli sama tana kai ƙara wurin ubangiji subhanahu wata'ala Allah da ikon shi wannan shirwa da yadda ya gaba nama bane ana cikin rikicin wannan sai shirwa ya komo ya zo ya yaddo wannan abu ya kwaso a gidan kuma suka ɗauka kuma ga su ga gida sun shi kumya wadda take ita ce suka fara duba suna ba ta haƙuri ta ce a ai na haƙura amma ba ni ba zama a gidan ta koma ta kama hanya kisa ta da yawa ce hadisin dogon a cikin buhari ta tafi madina ta tafi madina sai ta zamna a masallaci ta ce ita kawai a barta a masallaci kawai sharar masallaci da to wannan mata a masallaci take kwana masallaci a nan sallallahu alaihi wasallam kullum zai ta share masallaci ta gyara kujerar annabi inda yake zama yana fitowa ta gyara komi da komi ita wannan mata imra ta sauka wata rana ta ta rasu annabi yana barci ta rasu sahabbai sai aka sa aka mata wanka dan kana ta da annabi yana barci aka je aka binne ta rasulullah da ya zo ma ya ga gurin ya san imra ta sauka ba ta nan yace ina take aka ce ya rasulullah ta rasu muka ji tsoron kar mu ta daka ya ce dulluni ila kabari ku kai ni kabarin da annabi sallallahu alaihi ya zo kan kabarin matar wannan ya mata addu'a ya mata addu'a ya mata addu'a rasulullahi yake cewa dalilin ta ita wannan duk kabarin da yake kewaye da ita ya cika da haske tana cikin kabari sai da annabi ya iske ta hidiman masallaci ba karamin abu ne ya jama'a ya kasance kai kake share masallaci kai kake gyara kai kake kiran sallah ballan tana ma kiran sallah ya kasance duk kai kake tsarin wannan inda mutane suke bauta samun ubangijin su ba karamin lada ba gare ka amin saboda haka a kula da gyaran masallaci lada ke da kwai wanda yake su ne kaga imra'atin sauda ta zama to tana kwana a cikin masallaci ita ce sahibatul wusha wannan kenan kuma wa kada sabata an jama'atul akharina min as-sahaba ya tabbata akan sahabbai da dama sun suna